الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التوفيق له بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخوة الإيمان إخوان في إيمان الإسلام أحييكم جميعا بتحية إسلامية مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أين من المسجد داري فكتم من جيدتا نعتم وأمين شوفا التجاني كل سيرة أمين جيدتا a irin wannan rana ranar bakwai ga wata kuma da duka ita ba ta aiki a nan shida da tsara shekara ta daya da dari hudu da talatin da tara wanda ya zo yi da ashirin da biyar da wata januwari shekara ta dubu da goma sha takwas wannan lokaci ne da zumunci lokaci ne lokacin mu wanda dole ne mu halarta cikin kudurin da ke kewaye da mu saboda haka ne muka isa a irin wannan yanayin da muke ciki cikin kuduruka da ake da su yana nuna gaisuwa da farko ruwa da yake shi ne daidaita da duka wani wasu ke tare da mu a nan malamanmu da musaddamanmu da shehunanmu da adaranmu waɗanda suke cikin gari da waɗanda suka ku a kuma ɓangare daban-daban. Duk zaman nan da muka yi mun zauna ne saboda ma'aiki a nan salatu wa salam wanda da dole ne ana yin ka goma sha ɗaya waye wa goma sha biyu ga wasu abuwa aka dawo aka ga yayi kaɗan sai aka kara da sati mai zuwa a yi haihuwa a yi suna aka ga yayi kaɗan aka dawo ana maulidi tun daga farkon rabi awwal har zuwa ƙarshen wata aka ga ya yi kaɗan ga shi da ubangiji yana rubowa so ne ke ubangiji ya shure da zaman tsohon shekara gaba ɗaya wanda kuma wannan shi ne haƙƙin ubangiji kuma da ma'aiki a yau za su salam yana yin azumi dukkan mutum an tambaye shi ya ce saboda an haife shi ne a ranar da cikin a cikin don kowa ne jikin ba ana samun ka bane kawai cikin wata kafin yi aure cikin kowane wata akwai jikin sannan cikin kowane sati akwai jikin kenan ba wa mamaki hakkin ta shi ne ya kasance ana yin tsawon shekara gaba ɗaya kamar yadda ake samun jikini dukkan cikin shekara ba cikin wani wata ban da wani wata ba domin haka ne masu jaman cikin wani har suka gani suka bai wanda babban abin da zai ba ka mamaki shi ne a harkar maulidi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin a kissa ta annabi Isa alaihi salatu wa salam inda yake cewa yake cewa ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منه النبي صلى الله عليه وسلم يروي الله الله سبحانه وتعالى يصوت المسجد كيد من أبنشي مائدة من السماء wannan rana da aka saukar da teburin abinci ya ce da kuna na ayyukan ta kasance mana ibi saboda farin cikin irin wannan rana an saukar mana da abinci a sama idin kuma ba wai ya kasance da waɗanda aka saukar wa wannan jerin abincin bane bi awwalina wa akhirina mu da aka saukar mana wannan rana ta zama to mana ranar idi haka nan waɗanda za su dawo a bayan mu har zuwa ƙarshen zamani bi awwalina wa akhirina wa ayatan wanda idan aka ce idi ba ana nufin wannan zama bane ba kakan ana so ne a ce yau ranar idi ne a yi sabbin kaya a dafa abinci a yi yanka a yi ziyarce-ziyarce wannan shi ne ma'anar idi kenan wanda idan har ranar da aka so wadda tebiri na abinci abincin da idan ka ci a cikin ka baya wuce maka awa kasan sai zai yi tsari ko zaman tsoka shi wannan rana ya cancanci a mayar da shi ranar nima amma ranar da aka saukar da kaini bariyyaci wa imamun musulmina a ce wannan rana ba za a mayar da shi ranar nima ba to domin haka ne za ka ga cewa ba mu ba wa nomiji haƙƙinsa ba haƙƙinsu saboda idan mun ba wa nomiji haƙƙinsa za mu samu kowane a wannan waje da sabon kaya kamar yadda za a same mu da sabbin kaya a ranar idi yadda zai yi wahala yaran gidan da ranar idi idin azumi ko idin danya a ce da ka hukunci ba ta zauna lafiya to idan aka yi da maulidi haka to shine an ba wa maulidi akalla darajar teburi abincin da aka saukar daga sama wanda san kowa ne ma'aiki a yin salatu wa salamu babu wani halittar da aka yi mai daraja irin sa saboda darajar sa ne ma'aiki a yin salatu wa salamu ya kasance a kowanne hadara ya kasance kuma aka yi shi gaban shi da dukkan halittu ma'aiki a yin salatu wa salamu Allah subhanahu wa ta'ala da ya halice shi ya zama ba shi da maskari ba shi da asali ba na cikin abin da aka halice shi za a danganta shi da wani abu amma ban da ma'aiki a yin salatu da sara domin haka ne ya zama ko da ban cikin dukkan halittu gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala hadisinsa ya yi hadisa daban sannan sannan halayensa ya ba shi halaye daban sannan shari'ar sama shari'ar ta ta zama su abu daban wanda ya mayar da shi komai nashi daban-daban a nan salatu wa salam aka haifi gari garin da ya fi kowanne gari daraja aka haife shi a cikin makka Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa da wannan gari yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد حتى يتوشوا بسم الله الرحمن الرحيم والدين والزيتون وطول سنين وهذا البلد الأمين haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi garin hijira Madina garin da ya fi kowanne kowanne gari shi galare garuruwa waɗanda aka yi hijira aka kona wato Madina wanda da sautanta wannan gari garin ya zama ko fice a duniya gaba ɗaya haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki mata waɗanda suka fi dukkan mata daraja ya ba shi yake cewa ya nisa annabi da sunna ka ahadin min nisa'i mutabaituna yace da sunna ka ahadin min nisa'i mutabaituna haka nan mahaifi a musulati salam Allah ya ɗauki sahabbai waɗanda babu irin cikin cikin abokanai ya ba shi ya fifita cikin dukkan halittu gaba ɗaya yake kawo mutum su a ko'ina a cikin Qur'ani haka da aka samu kawo ya ɗauki iyalai ya ba shi waɗanda ba su irin su yake cewa inna ma yuridu Allahu yuzhiba ankum rijsa ahad al-bayti wa yutahhirakum tatheera haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki littafi littafi da ba su irin su Qur'ani ya ba su wannan littafi ya soke dukkan hukuncen da suka zo cikin littattafai gaba ɗaya wanda Allah yake rantsewa da wannan littafi a wurare daban-daban zai ce wa Qur'anin Majid zai ce wa Qur'anin Hakim da abin da ya kama da wannan sannan haka ne ma'aiki alaihi salatu wassalam Allah ya ba su al'umma al'ummar da tafi dukkan al'ummomi yake cewa sun su kai da ummati ku jabbi nasu haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya dauki komai ya ba wa ma'aiki fiye da wanda ya ba wa kowa saboda darajar wannan annabi mai girma Allah subhanahu wa ta'ala bai rabe tsakanin shi tsakanin shi da wanda annabi ba a dukkan hadara hadara ce shahada ta shigowa musulunci za ka ce ashhadu an la ilaha illallah dole ka ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ka haɗa abubuwan guda biyu su zama tsohohi wanda shi ne wani ke cewa idan kai nazari ne su cikin hukunan musulunci an ce su biyar amma in ka kidaya za ka sami su shi da ne ba biyar ba saboda in ka ce da yaro ya turga ma rukunan musulunci zai ce ma a shi hakan da ya lafi kan dawon daya zai ce ma a shi hakan da muhammadu rasulun bayan biyu zai ce sarka uku zai ce azumi azumi biyu zai ce zakka biyar zai ce hajji shida ashe guda biyu ne na farko la ilaha illallah muhammadur rasulullah aka dunkule su ya zama su a guda a shirye a hadara ta hadiya ba ta rabuwa domin haka ne duk wanda ya fahimci cewa tauhidi la ilaha illallah ne kadai banda muhammadur rasulullah za ka same shi ya fada cikin kurakurai za ka samu shi ya tsundunu cikin munafurci kai tsaye domin haka ne Allah subhanahu ta'ala a hadara ta ba'a yake cewa wa atiqu Allah wa atiqu Rasul wa a wata aya wa atiqu Allah wa Rasul ko wa atiqu Allah wa Rasulahu ko wa atiqu Allah wa Rasulahu ko min yuti Rasul fa qad ata Allah Allah baya rage tsakaninsa da manzonsa sallallahu alaihi wasallam wajen ba'a jin jin Allah shi ne jin ma'aiki jin ma'aiki kuma shi ne jin Allah haka na hadara ce sabo Allah ya ce wa man ya'tillah wa rasulahu wa rasulahu haka nan hadara ce imani Allah ya ce ya ayyuha alladhina amanu aminu billahi wa rasulihi ko shi fa aminu billahi wa rasulihi a hadara ce imani haka nan hatta a juhudu Allah subhanahu wa ta'ala baya bambanci tsakanin ka da manzonsa abin da yake cewa inda Allah wa inda rasulihi kai hatta abubuwan da mutane ke ɗauka shirka ne misali inda zan ce ma'aiki ya wadatar da mu ko ma'aiki ya arzika ya arzika ni ko ma'aiki ya nuna ni'ima to za a iya cewa ai wannan shirka ne Allah shi ne mai wadatarwa Allah shi ne mai arzikarwa Allah shi ne mai hikimantarwa amma hatta a irin wannan abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala bai ware tsakanin sa da mutum ba abin da yake cewa wa ma nakaru illa an ajnahu Allah wa rasuluhu haka Allah yake wa ma nakaru illa an ajnahu Allah wa rasuluhu ba komai waɗannan suke yi ba illa Allah ya wadatar da Allah da manzonsa sun wadatar da su sahabbai su sa sun wadatar da sahabbai idan ka tambayi duk wanda yake ilimi na farko ya san da adana fi'ili ne rubai a halin afala a wannan fi'ili cikin ne aka samu sunan Allah al-Mukmini al-Mukmini ne ya dakarwa an same shi ne daga Abdullah في الماضي بغني في المضارع المغني في الفعل يدعون وصيفة أن تكون أن المغني ولا تبع يدعون وصيفة أن سبحانه وتعالى جل إسناد من وصيفة سوى المنزل صلى الله عليه وسلم يقول وما نقبوا إلا أن أغناهم الله من فضل الله يقول وما نقبوا إلا أن أغناهم الله ورسوله إلى من فضله saboda haka idan ka yi ma'aiki a min salatu salam ya wadatar da ni ba ta ko bane ba shirka bane abu ne wanda Allah ya fara cikin littafin sa kawai sai ka mai mai gane ka kwaikwayi Allah subhanahu wa ta'ala ne haka da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa istaqumu lillazi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi da kuma magana Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ka tuna yake gaya wa ma'aikin ka tuna yayin da kake gaya wa wani wanda Allah ya mishi ni'ima kake gaya wa wani wanda Allah ya mishi ni'ima bai tsaya a nan ba sai yake wa an'amta alaihi kai ma kai ni'ima kaga in anan za ka fahimci cewa Allah ne ni'imantarwa ne haka da ma'aiki a wasu da wasu da shi ma ne ni'imantarwa ne da wasu Qur'ani domin haka ne za ka gane kuma kuran wa'inda wa'inda a yayin da mawaƙi mai daraja a fadar da ya ke cewa annabi Muhammadu takalmi ke yafi kowa ake ja da wannan lafazi to wannan lafazi ba lafazi shi ba ne ga shi ne ya faɗa ba ba shi a wuce da Qur'an Qur'an bai na sa ya fi kowa ya fi kowa ya ne salatu wa salam in haka ne Allah subhanahu wa ta'ala amin ya danganta shi da ni'imin sarwa wa an amta alaihi Allah ya zama su al-mu'min ne ni'imin sarwa ba shi a wuce da Qur'an shi mai zama su al-mu'min sannan shi ma mai ingantarwa haka da Allah subhanahu wa ta'ala ne yake cewa nan mutasalla bainahum ma'isatan fil hayati dunya wa kana ba'dahu fawqa ba'din darajati yake nan mutasalla bainahum ma'isatan fil hayati dunya Allah yake mu ne ke raba kasan arziki arziki na rayuwarsu tsakaninsu ma'ana Allah ya nazarta wa kansa karfan arziki shi ne zai ba wa kowa gurgurin abin da ya kaddara mishi da arziki da rima amma sai ga kuma shi a yi salatu salatu sun sayi da bukari yake cewa inna mallabul mu'ti wa ala al-afu hadisi sayi cikin sayi bukari ya dawo inna ma yace Allah in shi ne bayarwa ya kawo inna ma'ana cewa a za su cikin shi Allah ne bayarwa ne sai ce wa ana fatimu ni ne mai kafan abin da Allah yake bayarwa bayan Allah ya ce na mu kasanna na mu kasanna baina hum wa in shi tamfira ya dunya sai da kuma shi kuma yake cewa wa ana fatimu inna Allah mu'ti wa ana fatimu shi Allah ne bayarwa ne komai na ne me raba arzikin Allah albarkatu Allah in ji manzon Allah ya ce ni da saboda haka babu wata nima babu wani arziki babu lafiya da wani abu wanda aka tattara maka na kason rayuwarka ba zai isa wajen ka face ya biyo ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne inna mallahu mu'min wa an yaqatu hakanan ma'aiki a wani salatu musala a wata hadara Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mishi laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha ko yake mishi yake ce ko yake mishi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha a wata hadara kuma yake zuwa yake ce mishi wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim أتحنك لا تهدي أنا سمعت وإنك لا تهدي وإنك لا تهدي saboda hadarorin guda biyu suna tafiya ne ƙarƙashin abubuwa guda biyu akwai abin da ake ce ma kaza akwai abin da ake ce mishi akwai abin da ake ce mishi kaza to dukkan dukkan abin da ya kasance a hadara ta kaza a hadara ta kaza to wannan baya tafiya a lokacin da ya dawo hadara ta hadar a wannan yana tafiya ga wanda isanta da matsayinsa ya kai ya taɓa wannan abu to domin haka ne a wannan hadara Allah subhanahu wa ta'ala yake miki in wa innaka la ta'ti ila siratin mustaqim Allah subhanahu wa ta'ala ya zama ko alhadi ma'aiki alaihi salatu wa salam shi ma ya zo ya kasance alhadi sallallahu alaihi wa sallam ko domin haka ne domin haka ne lamarin ma'aiki alaihi salatu wa salam idan tafiya ya kai tafiya ake koyewa ba don komai ta a koye ba don saboda masu ƙananan kula-kulai masu ƙananan imani da raunin imani za a koye abubuwa kai saboda girman shi ya kai girma yadda idan aka fara mai raunin imani wanda bai san wa wane ne ma'aiki ba waye wanda ake magana a kanta zai zo ya ce da Allah ma an mayar da hadarar ma'aiki zuwa hadara ta Allah subhanahu wataala domin haka ne wannan sai Ibrahim ya ji ki cewa idza kunta abdullahi sayyidu khalqihi fa kunti ma tashita la tashita idra aw mun yake cewa la tashita kufra shi ma yake alayhi salatu wassalam in kana so ka san mizanin mu'amala da shi abu ne mai sauki mizanin cikin da za ka yi mu'amala da ma'aiki abu ne mai sauki ko da kai jami'i ko da kai jami'i abu ne mai sauki wannan mizanin shi ne ka ɗaura shi kan ubudiyya kamar yadda shi shi bawon Allah ne sannan abu na biyu ne ka yadda halittar Allah ne in ka yadda bawon Allah ne kake shi bawon Allah ne ta yadda Allah ne ya halice an ba guda biyu ne cikin sau to a kanta ka fi komai ko da kai ta yi ne ka ka nemi aya ka ka nemi hadisi ka faɗi komai a kanta karkashin waɗannan dawa jiki guda biyu ko sharuɗa guda biyu shi dai bawon Allah ne shi kuma hadisan Allah ne in ka cire wani abubuwa guda biyu ba kun ji bi ma ka ci da duk abin da kake so ka fara kansa kamar ko kula ko ne ya je Lagos ya je Lagos ya dawo guru to shi ne yake ba da labarin wasu abubuwan da ya gani da abubuwan da ya gani ya kare sai fara kirkiran abubuwan da shi bai gansu ba yana fada a Lagos akwai kaza a Lagos akwai kaza a Lagos akwai kaza waye bai sani ba abubuwan da yake shiryawa yake faɗa yana da cewa ƙarya yake shiryawa a ce abubuwan akwai su a Lagos shi din ne bai je ya gani ba shi na ke cewa wai birnin wuri ƙarya ba na idan birnin ya je birnin in je gari ne domin takarda ya kai ya kai to in aka zo ana ba da labari a kai hatta abubuwan da ba a gani za a ta faɗa da akwai a ganin ba a je an gani ba ne wannan shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fahimci abin da kake so abin da kake so ne idan ka faɗa a ce ilimin ka ne bai je gun ba abin akwai shi a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin haka ne ce ka fahimci ma karshe da kake yake la la tattaku kitara abin da yake yi a wani yake la tattaku kitara a wani yake la tattaku kufa saboda al-kitara in shi ne wuce gona da iri a yabo ka dinga yabon mutum har ka zo ka faɗi abin da babu a tattare da shi abin babu a halayen ta kyawawa abin kuma babu a kalibin ta kyawawa ka wuce wanda shi ake ciwo a fitira shi ne wanda ya zo a hadisi musulun ya rawaito wanda ma'aiki a yin salatu wa salam ya hana ya hana da ya hana din sai ya kawo zafi na hana isra'in din ولكن قولوا عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله wannan shi ne wanda shi ya ce idan kun ta abdullahi sai yi dokar kumida to sannan ya zo a wani kuma yake lafiyar kufa saboda kada ka zaci cewa a kalmomin yabo wanda kafofin rera wa ma'aiki a rikin da su sula kada ka fi wata kalma wannan kalma ta sa ka yi rita ma'ana ka fi wasu sifofi sifofi ba na ma'aiki ba ne ka je ke rita ba ka ji tsoron wani na dama ka samu ina abubuwa guda biyu nan shi bawon Allah ne Allah ne ya halice shi to da ka ji tsoron tsoron wata kalma da za ka faɗa a kanta kalmar ta kai ka jidda ko ka ji cewa kalmar ta wuce gona da ilimi ta je dubu da ka ji tsoron wannan wannan shi ne manzon sallallahu alaihi wasallama saboda wanda ka ji ana magana a kan ma'aiki yana shakku da kurkun ko bai san ne ma'aikin ba ne sai da za ka san da wannan ma'aiki a dai salatu wa salam shi ne fa ya zo yake magana a kan annabawa yake cewa Allah yake magana a kan annabawa yake cewa wani ta kasar zawo mai zaɓin nabiyina da ma'atin ya kullu kitabi wa sunnatin zuwa wata ƙara'a da ma'atin kullu kitabi wa sunnatin ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأشركتم على ذلك من شيء قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من شاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وقال مجال شو أكيد إذا الفاسقون كنا girman hadarin manzo sallallahu alaihi wasallam ne fa Allah subhanahu wa ta'ala yace duk annabin da ya imani da ma'aiki ya zama sahabin ma'aiki sannan kuma ya juye ya zama fasu annabi kuma za shi yi fasu ne shi saboda girman hadarin manzo sallallahu alaihi wasallam domin haka ne a imamu su buki ya rubuta wata risala a rashin sa'a su da a rashin babban wanda risala ta bata ta bata a cikin labarorin duniya ba a samu hukuncin ta ba ya yi littafi a kan wannan aya ɗin yake cewa wannan aya tana magana ne a kan babu wani annabi face ya haɗu da hoton Allah ya yi imani da shi babu wani manzo face ya haɗu da bunda Allah ya yi imani da shi babu wani annabi ko wani manzo cikin annabawa da manzanni waɗanda suka shuɗe face risalar su da zaƙen su da littattafan da aka ba su gaba ɗaya ne da Allah ya saba ba yake kafa yake wahana malamin tafsiri da suke cewa ayar tana magana ne a istirahi ko aya ce istirahiyya ana idan aka tattara cewa ma'aikin alin salatu wasalam annabawa sun yi zamani da shi ba su yi imani ba za su zama fasikai in aka tattara cewa zamanin su ya haɗu yake cewa idan tattarawa ake yi dan ne aka ce kamar tawalla ba da zalika من ذلك فمن تولى بعد ذلك إذا أنت تدينني فقد أتاك إن كنت تدينني فأنت بارك إليني هو ما هو مني يا عبد الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان بيان الكفار saboda haka ya tabbatar da cewa ma'aiki alaihi salatu wassalam ya haɗu da dukkan annabawa ya haɗu da dukkan manzanni sun imani shi sannan kuma annabawan gaba daya da manzanni gaba daya suna matsayin al'umman gari domin hakan inda za ka kira annabi Musa da wannan kalma in ka ce masa annabi Musa bari a fara inda za ka kira annabi Ibrahim da wannan kalma in ka ce mishi annabi Ibrahim bari a fara inda za ka ce mutum kai waye kuma ka ce annabi Ibrahim sai kuma waye kuma ka ce annabi Musa annabi ibrahim ba zai fi annabi ibrahim ba annabi musa ma ba zai fi annabi musa ba saboda in sun zo gaban manzon allah su al'ummar manzon allah ne shi da ake cewa shi manzon allah ɗin nabiyul anbiya ɗin rasulul mursalina ɗin shi manzon sallallahu alaihi wasallam an aiko shi zuwa gun annabawa an aiko shi zuwa gun manzanni an aiko shi zuwa gun mala'iku an aiko shi zuwa gun sama ta daya sama ta biyu sama ta uku har zuwa sama ta bakwai an aiko manzon Allah zuwa gun kasa ta daya kasa ta biyu har zuwa kasa ta bakwai an aiko manzon Allah zuwa gun bishiyoyi zuwa gun ruwa ko gona an aiko shi zuwa gun tsuntsaye babu wani hadisa ba shi ma'aikin abin salatu wa salam annabi wannan hadisa ne domin haka ne aka fi wani tare da cewa tabaraki ne da zazzaba su kana a rafi sai ce wa kunna lil alamin min nasira da ce wa kunna lil nasi da nasira bi kunna lil alamin da bira'i na so ka san alamin ake yi da alamin فرعون يا تنبئ النبي موسى قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما النبي موسى قال فرعون معنى معنى العالمين shi Fir'auna yana so ne a mishi tarihi rabbu shi kuma annabi Musa ya fada cewa shi rabbu din ba zai yi a yi tarihi ba amma da yi a yi masa tarihin guda ku idan shi ne al'adamina ba ka zama shi wa ma rabbul alamina rabbul samawati ya tafi ai rabbul ba ai bayani a kai ba rabbul da fir'aun ya fada wannan rabbul annabi Musa shi ma ya fada wa ma rabbul alamina kada rabbul samawati wal ardi wa ma bainahuma ya fassara masa ma'anar al'adamina ne في السماوات والأرض وما بينهما أما بيديه تاريخ الغرب بعض saboda shi Fir'auna jahili ne ya tafi cewa zai yi ai tarihi tarihin wasu shi ne ce rasu da zai yi a arzafa ba bai a gaya masa abin da ake nufi al'adu shi ne a samawa wal ard wa ma bainahuma sannan bakwai da kuma gaskiyar bakwai da hadisin da yake wannan tsakanin wannan duniyar da muke ciki to wannan shi ake cewa al'adami ne amma wasu su zai yi a yi maka tarihi gaba in ji a cikin zai gaya da aure to kaga kenan tunda Allah ya ce yakuna lil adami wa nazira al'adami kuma as-samawati wal ardi wa ma bainahuma haka shi as-samawati ba ne kawai mun kawai hadisin sanin duniya saman sama ta daya da halittun da ke ciki sama ta biyu da halittun da ke ciki har zuwa sama ta bakwai haka da aka yi wa arzu ne ba na nufi halittar kasar kasar da ke kai kasar daya da halittun da ke ciki kasar ta biyu da halittun da ke ciki har zuwa kasar ta bakwai gaba daya sannan ma sai da kuma wannan duniyar tamu da kuma duk abin da shi ma yake ciki to duka gaba ɗaya in ka tara manzon Allah shi ne annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne manzon duka ba da tsara duk wani hadisin da ba manzon Allah ba ne manzon sa hadisin ba zai sai ka tsaya a duniya sai ka tsaya hadisin ba zai sai ka tsaya a duniya ba Idan haka ne zama so, shi annabi hadisi ne gaba ɗaya. a nan misali za a yi tunanin mutum za a ce ta yaya ta yaya annabi Musa ko annabi Ibrahim ko Musa ko Hundu ko Salihu ko Allah da suka shuke za mu yi tiyari sun da su daga bayan su ne aka saba ma'aiki a rikin zasu masala sannan kuma shi ma'aiki ya zama mun annabi wannan zai shigowa kuna kaban ta yaya ta yaya hakan ne zai kasance an sa a kan wannan duk wanda yake tunani a kan wannan shi a irin yanayin tunaninsa shi rayuwa ana yin ne da gaurau shi kawai saboda haka abin da yake nufi da wannan shi ne lokacin da wadancan annabawa suke zamani ma'aiki a rin salatu wa salam wato baya nan da gaidan jikinsa ta yaya har shi ɗin ya zama sun a gare hadisin baya nan ko shi ne shi mutum da bai nuna kasance da gaidan jikinsa a cikin ana nufin shi baya nan ne eh bayan baya nuna wannan duk da baya nuna wannan me yasa ne ma'aikaci a rin salatu wa salam da yake da yake jawabi an irabi ya ga annabi adamu da zuriyarsa gaba ɗaya ɗan aljanna suna damansa sannan kuma ɗan wuta suna hagunsa zuriyarsa gaba ɗaya sanin kowa ne lokacin da ake isra'i da irabi mu da muke kunnan gaba ɗaya sama amma kuma aiki ya gauru tare da tare da annabi adamu alaihi salatu wassalam da saboda haka sai ne za ku gane cewa ashe shi dan adam ko halitta ko mutum gabanni ya fito da gangan jikin sa din yana gangan jikin nan nashi ba komai bane tafiyanci ne da kafa hujja shi ta Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alastu bi rabbikum qalu bala سيكون شهيدنا أن تكونوا يوم القيامة إلا كنا عن هذا غافلين به والنص على إننا فأيت كيكا هديك دون ذلك يكون من جبال والنم فلا إلا فشوش لا فأيش أبديك أن يكون kada fa gobe kiyama ku zo ku ce inna kunna an hada rabbina mun mun shi mun mun ce ba da dan ba da dan da ya inna mun mun ce shi balan mun mun ce kun fa saboda wani wannan balan nan muka ne ne da wannan gangan ciki da wannan gangan ciki ya mu muka hukuka ba ashe za ka gane cewa mutum mutum dan adam abinda yana nan da bannin ya fito da wannan gangan ciki na za a kafa shi zuciya ne da wannan gangan ciki ɗin جميعنا أن تكون يوم القيامة لا كنا عن هذا غافلين أو تكون إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدها wannan shi ne za ka gane domin haka idan ba ka gane wannan ba ba za ka san da shurubiya da umuri na misalin ma'aiki a rikin salatu ba domin idan ka ce ma'aiki a rikin salatu an aiko shi ne kuma kawai an aiko su duniya mu wannan al'umma ba a aiko su su sauran al'ummomi ba ta jirgin da ma'aiki a rikin zafin kula da sauran annabawa da gaba ɗaya shi shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wurin shi ina da ba'athna fi kulli qaryatin nadira haka yake wa ma'aiki domin ya nuna cewa misala ta ma'aiki da annabta ta ma'aiki da bayyani da sauran annabawa ba a ba a kayye da misalar ma'aiki ba a kayye da misalar ma'aiki a rikirar kusura saboda haka ne Allah yake kamar da wanda ba da zalika fa ulai ka hum fasiquna kar kai mamaki wannan alfasu kuma ba kar kai mamaki mamaki ba ka duba girman ma'aiki a rikirar kusura saboda in kana ji da imani ka ko imani da kake yi da shi idan aka kwatanta imani da imani wani sai shi ka zama fasiki sai ba kai kuma ce maka fasiki in ba a ce maka kafin ba ba yanzu da wani imani ɗaya daga cikin nan namu a kwatanta da kuma imani ɗaya na amurka ai imanin na kamar yadda mu kafin su ne wato ai domin wannan ne ma'aiki a nan salatu salamu ne ma'aiki salatu إنه ليضان على قلبي وإني أستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم سبعين مرة ومئة مرة وأكثر من سبعين مرة أيضا في سبب الاستغفار دون يكون لديك متبعي تركي كما سمعت سيزا فلما كان رجل ومحافظ ko a kasa ka ga wani wannan kafin za ka same shi ba ne ba ga wani sai shi a kan kuma saboda haka ne Allah subhanahu ta'ala yin mukarana tsakanin annabawa gaba ɗaya da imani da manzo sallallahu alaihi wasallam to haka kuma girman manzo sallallahu alaihi wasallam girman ma'aiki sun aka nuna kanin za a gane ba a nan kamar ta wanda ba a da za a tafi guda ya kawo ba. Domin haka za ka da magana da yawan miliyan goma ba, wani ke ma kada da wani ya yi. Ya ci kada da wani miliyan goma ko ya ci kada da wani. A duk wani kuma ba ta yi, ne kuɗi ne kan da cikin yawa kuma ba ne. To domin haka ne za a gane hadara kuma a yi ɗari talatin da tara. haka Allah subhanahu wa ta'ala a kadiya ta Aisha da Hafsa wa in tazahara alayhi in ta tuba ila Allah fa dan sabar qulubukuma wa in tazahara alayhi inna Allah huwa al-jawab wa shukrihi wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika zahir wannan Allah yana magana ne akan wani abu da ta kasance ba abin da bai kasance ba wajen ba za a rasa malaman da suna cewa yin kare iri abu bai kasance ba a da wasu shirki ba ta nuna kasancewa abu wajen ba za a rasa a Aisha da Hafsa in suka yi taron dangi a kan manzon Allah suka haɗa baki a kansa. To fa inna Allah sunan manzon taron dangin manzon Allah ko Allah shi ne zai fara shigowa cikin mulka fadan da Allah ke shi ba ba zai samu nasara sai na da shi kuma da mu ci domin idan Jibrilu ya ga Allah ya shigo cikin fadan da ya shafi manzon Allah to zai ce ni ma ai zama bai zama bai kama ni ba shi kuma shi ma sai ya shigo cikin وثالث المؤمنون أنا ما لم تكن في كفالة كفالة ثالث أنا مستجيب يقول جميل سوى لنا الإنسان سوى الرسل الإسلامي الرسول هنو رسول هنو إلا من القرآن أقول سبلا إيدي ولد كساقة ورسول وحيدة كل رسول رسول لا رسول ولا رسول القرآن بقى a yi wannan rubutu to za a iya cire wani jami dalilin cire wannan wani jami saboda baya fitowa a harshe a lafazi a kama misali asali wa salihuna wa tukrimi wa salihuna haka akwai wasu salihai su ma wannan salihan ba za su yadda su zauna ba za su shiga cikin faɗan da ya shafi manzon Allah وصالحون وفي الأكل كثير نون الكلم التقاطع وسنة وشهرية نون الكلم إرادة أو تمنى مما تضيف في قدوم فيها لكن مبارك فلا دون عند تجد علاقة بالإرادة تجد هو فاهم علامة في الإرادة سؤالوك في مكان إذا فتشيله والمنون الكلم تشيح فتشيله والمنون الكلم سيدعوني وصالحون المؤمنين أبدا يجب إلينا فنحن يقول وصالح المؤمنين والمنظر باب كتاب نسوة وصالح المؤمنين ولكن تكون مستدين وسوف تكون عليه الله تعالى عنه أيضا وسوف تكون أبو بكر أيضا يقول وصالح المؤمنين قالت رميم an cire shi saboda ibafa to ana cikin sai ya abubakar da umar da usman da aliyu su alkhulafa wa rashidu su ma faɗin da ya shafi manzo sallallahu alaihi wa sallama to ya shafi su za su shiga cikin wannan taron dangi sannan wal mala'ikatu ba'da zalika zai mala'iku sun ga jibrilu shugaban su ya shiga cikin wannan fara da taron dangi za su ce mun ma zama bai kama mu ba za su shigo ciki wannan duka Allah yana magana ne da wai a cikin abin da bai wakana abin bai wakana ba ba a yi su ba kan manzon Allah to in an yi abu ya za a yi in kun yi haka yake ba in kun yi taron dangi a kansa ba in kun yi ba a yi abu ba saboda haka sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce cikin irin tunanin mu domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya fito da shi a ko'ina ya fito da shi a ko'ina domin duk mutumin da wannan suna bai fito shi ba to ya zama ya zama yana da kufuri idan wannan suna ya isa gunsa to ko ba ne ne shi bai yi imani da ne wannan sunan ba za ka zo ka same shi ya zama ko kafin ya wuta ko ba ne ne shi domin haka Allah yake yawaita suna na yi a yi sura a ce mishi Ahmadu a ce mishi Muhammadu a ce mishi Hadi a ce mishi Hamidu a ce mishi Mahamudu kai a ce mishi Hamdu ma kansa alhamdu ma mu ga Allah ne hamdu godiyar kansa mu ga Allah ne sallallahu alaihi wasallam haka ce mishi Mustafa a ce mishi Muhtar a ce mishi Mustafa a ce Mustafa kai ma'aikata alaihi salatu wasalam har sai da lissafi na yi zaman tuntunansa za ki a wurin a ce sani a ce sadisu a ce rabiu a ce khamisu a ce sadisu a ce sadisu a ce salisu a ce tasu al'adu da za a yi sama da wani in ba mun san Allah ba wane ne lissafi lissafi ne zama tunansa lissafi ne zama tunansa shi al-muzammil shi al-muzammil alaihi salatu wasalam domin kowanne ne cikin waɗannan suna in wannan ba ki sabo ka ba wannan shi ba in wannan ba ki sabo wannan shi ba duk ba wanda ka kuskura sunan ya faɗa sunan da baka imani shi baka kashi ne domin haka Allah yake yi wasu shahararrun mutane a wasu abubuwa daban-daban domin kafawa mutane hujja sai a yi wani mawaƙi shahararre mai suna Muhammadu ba wannan ake yi ba wa Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya kama masu sha'awar waka ne a garin son waka sai ka je ka jiyo ka jiyo waken wanda yake da suna Muhammad hakan ba zai yi a ce ka ji waka ga waka ta saurara ba ka san me waka ba ko ka saurari waka ka ji daɗinta in an ce waye in ka ce waye wannan waka za ka yi Muhammadu wane ne ne to wai ba wai shi din ake so ba ba ana so maka ana so a nuna maka Muhammadu original din ne wancan Muhammadu ake so a nuna maka amma a yi amfani da shi tunda kai waka shi ne shi ne bukata irin wannan ya kai shi Muhammad Rabu ba waƙin da in ya kai shi Muhammad Gawo irin shi Muhammad Shata irin shi Muhammad Warki da abin da ya kama da wannan ko a samu wani dan gwar shahararren jirin sa ba mu kaga duk wani arne da yake sha'awar gwar zai san wannan suna a sanadiyar wannan dan gwar ne ko a samu wani dan gwakti ko wani dan kokawa shahararren a duniya mai sha'awar kokowa da gwakti sai ya san wannan sunan ta hanyar wannan ake kakkafa wa mutane hujja da wannan sunan ne ta dalilin da duk da kuma a daban-daban a daban-daban domin a kafa wa mutane hujja duk wanda wannan suna ya fada zuciyarsa bai yi imani ba to gobe ya ba a wani kore a duniya kuma shi na fi yi shi saboda girman wannan suna alaihi salatu wa salam to kuma da aka zo da wani hukunci ne ko ba a ƙarshe abin da zai ba hankalin shi ne a ma'aikaci alaihi salatu wa salam ya wuce umu fare ya wuce wannan ya rufe ma'aiki a cikin a faɗe shi a irin wannan zama ko a ce wani ya yi bayani a kan ma'aiki wani shi wani shi inda za ka fassara Qur'ani daga bakara har nasu za ka gama fassara da amma mun su suka bai kare ba bai gama ba a yin shi ba su fassara to na ka za mu kaɗe ta da wasu mutubobi da ɗaukanta za su mana amfani abu na farko kuma da nan mutubobi shi ne jan hankalin matasa da karatu da kuma sana'a wanda a gaskiya idan aka duba irin yanayin rayuwar da matasa ke yi a yau musamman mu ɗan tijaniya wanda kun fi kowa yawa a sanna alhamdulillah to akwai kalubale da ke tusan mu da dandamalin akan rashin karatu gaskiya duka ana cewa mun ci wasu yawan mahaifin Qur'ani amma gaskiya a yanzu muna rayuwa ba da suna ba saboda karancin karatun Qur'ani da matasan ke yi saboda haka muna son dukkan matasa da daidai kada su yarda ko su yarda da wasan su jahi idan muka ce matasa su nemi ilimi ba wai muna magana a kan ilimi da iyakance shi da wani bangare guda ban a'a a matsayin da matashi shekaru da ba mu ashirin ba to bai wuce ka koma tambaya ka hake da su'ali saboda haka babu wani ilimin da za ka nema fiye da haddace littafin da aka saukar wa manzon ka sallallahu alaihi wasallam shi ne game da kowanne ilimi duk ilimi ka yi shi amma ka tabbata bayan ka haddace alqur'ani da jama'a in kuma ka haddace alqur'ani mai girma to babu wani ilimi da zai shagare ka zai shigo maka hannunka saboda in har shekarar ka da wuce ashirin ba kan malamai sun tabbatar da cewa kwakwalwar da bai wuce shekara arba'in ba zai iya haddace qur'ani kwakwalwar wanda ya wuce shekara arba'in ne to shi ne zai ya tsaye ne ta yi ya haddace qur'ani ta yi kuma ba zai haddace ba saboda haka daidai ɗan tsangayoyi suna bukatar kuɗin matasa ka nace ƙwarmatsanka ka ɗaukar daya a siya maka allo ka koma tsangaya ka yi ciki ran cewa fashi ka ce za ka gaidan ne ko ta ko jama'atu kai za ka shiga wajen duniya iyayenka ba za su don ka ba sai ka zo da ƙur'ani rubutacce a hannunka sai ka rubuta wannan ƙur'ani matar da ga wannan mataki da zai dukiya da ga cewa zai fita da zai yi ta musamman ma yanzu alhamdulillah Allah ya sauƙaƙa mana da haddace ƙur'ani ta hanyar ta hanyar da albarkar manzon sallallahu alaihi wa sallama القرآن تعالى يكتشف وقد جسد القرآن بالذكر haka da na kushe Ibrahim ya ji ya roƙa mana Allah ya asada ma'aikatan Qur'ani da yawa cikin jama'arsa don haka yanzu muna da makarantu ma wanda ba kai ka sha wahala ka je garin karatu goma in ga yin wannan makarantu shekara uku uku to ka haddace Qur'ani saboda haka babban abin da muke jan hankalin matasa koma karatu Qur'ani karatu Qur'ani ne kuke da gadar a duka turawa suke suke yaka shi ake yaka ana so a rage mahimmancin Qur'ani idan ma da za ku suka rabu to duk wata kina za ku iya saukowa ba ta karo ya ku dai sannan ka sani in ka yi da Qur'ani ba wani ya kare ba akwai hukun a gaban da hukun nan daga tsawari har mu dawwana yana karatu daga kawai har mu dogara ko kuma akalla daga kawai har zuwa mutum da kare hukun yana cikin haka ne ka gama da hukun ma ka sani ka akwai rubi a gaban ka in ka yi tamburi ma ka kore ka san da cewa akwai hadisi a gaban ka hadisi kuma hadisai waɗanda ake da su yanzu a hannun da sanadin su masu wuce sun wuce hadisi dubu ɗari uku a cikin littattafai daban-daban duk suna nan suna kiran ka sannan don ka iya hadisi ma to ka sani akwai cikin hadisi akwai ilimi na rijali sannan wa'inda suka rawaito hadisi in ka san wannan ma ka sani akwai ilimin tafsiri da tarihi ka gano wannan hadisi sahihi ne ko da yake ne a ilimin hadisi kada ilimi daban-daban ɗari da ɗan kai suna kiran ka in ka iya hadisi ma ka sani akwai na'au ba ka iya ba in ka iya na'au ma ka sani akwai sarfu a gabanka in ka iya sarfu ma akwai ilmin bayan a gabanka in ka iya ilmin bayan ma akwai alkabi a gabanka akwai al'ani a gabanka kai ka iya aru ka iya kabiya ka iya nishayi ka iya tahajjuda ki saboda ka duk waɗannan ilmiyoyi ne jirgi jirgi iri iri suna nan sai hada shi suna shirka yaushe ne yaushe ne lokaci ya maka yawa har ka samu lokacin da za ka je ka kalli bol a gidan bol ko a gidan sinima ka kalli sinima yaushe lokaci har ya maka yawa yaushe ne lokaci da muke yawa har a kai kafin gwal saboda haka wayan ne in lokutan da ba su suna nan suna jiran ka in ka gama da su ma bangare ilimin muka a zaki so a tsoron adabiyya ko al'awabiyya ka gama da wannan ma ka gama da addirasatu islamiyya ko al'ummi shar'iyya ko al'aqlaniyya in ka gama da su ma to ka san da cewa akwai ilimin gobe a gabanka ranar yin goma da mutanen zamani ya yi da kada mutanen mu zo su ce sun hadda ke tsari sun iya nahari sun iya larabci kadai a'a ana so ne almajiran koran mu shi ne birnin yara ana so a gan su a ko'ina ana so a gan su a ko'ina da ko'ina yadda ka iya larabci ka iya turanci ka iya faransanci sai a kalla ma su kana jin yaran duka daban-daban goma sha biyu ko fiye da wajen shahararru a duniya gaba ɗaya wannan shi ne abin da ake so matashi ɗan hulɗa fasida ne ya zo ya kasance ba shi yi da yawace yawace ba saboda aka lalle akwai kalubale akan a gaban lalle akwai karanci ma'aikata lalle akwai karanci masu ilimi da masu karantarwa wannan abu muhimmi ne wanda ko ina malamai masu da'awa suka je lalle su zaburar da matasa da shigowa karatu da dangana ba da wasa ba a ce a yau a yau a wannan zawiya za ku gina masallaci ba ne mun je mun ce wani injiniya a wani ɓangare da babba a ci a duk muna da cikin yawari a wannan zawiya muna da wanda ya karanta digiri ko rukun a kwamfuta ko ya karanta intanet sai abin da muke bukatar layin kwamfuta ga jinin yana nan zai mana akwai wanda ya karanta gini akwai likita su wannan zaru da ne a gaban wallahi wallahi bai kamata a je zawiya babba a wannan zawiya a ce babu dokta kaza babu injiniya kaza sai a ce a wannan dawo ya aka buƙaci wani abu sai an je an kwaso wani su wani babban abin duniya ma shi ne da yake haddasa mu wani inganta da bayanin da yake wallahi inda inda yadda gobe da shi Ibrahim ke buƙata ya tsara mu bai kamata a yi da Hausa ba a ce duk lalurin da ba ta wurin da suka zo domin jinan gaba ɗaya kowa ya ba da kawai a yi ba mulkanci ba kullanci kun ce ba mulkanci kallon kullanci wai kuna da kuna dubu ba mulkanci kallon kullanci a ce kawai duk mauli kuma duk mutumin da ya zauna zai mauli kuma ya da ra'ashi dan ne saboda kowa da zama yana yin da a duk duniya ne ma a ce za a zo a zauna ana mauli a cuta ɗaya da zai wani da larabci saboda ya san ba a jin larabci ya kamata ne cikin da shi ana jin larabci da kuma na da wannan wani abu ne shi ne wanda ya kamata a cikin larabci ne wani abu ne wani wani sana'a yanzu na tabbata shin tijani yin wannan maulidi ya fara ko ƙoƙarin yin wannan maulidi na tabbata ya sha fama gabanin da shi an haɗa wannan abu a cikin mulki dan mene ne saboda karancin karancin masu sana'a a cikin sai an ta an tattare taro da goma kawo naira goma ashirin ɗari ɗari biyu kudin da ake za a yi kuma na wani jiki da wannan wanda wannan yana nuna mene yana nuna mana rashin sana'a ne ya kamata ne idan da sun suna da sana'a yi gwamnatin shi kaɗai ko su ko su kuma za su haɗu sun ɗauki nauyin wannan mawuyi gaba ɗaya wannan shekara kuɗi a yanka wannan shekara ta a yanka kai wani aikin zai gina gida su saboda tsohon da baki gobe kamar da muka ji ana yin wannan a kauna saboda haka rashin sana'a kan ka raina sana'a ko ko raina kasuwa ko ko abin nan ya ce shi ma ya kan san shi ko ko shi ce na ke kama ko ni ne shi ta kare ya ke ni ce shi ta fara ta ce ko mu ce ya ko da da da kai ni ba ni ke ake nuna wa shi ne ka san ko ne shi ko da wannan abu ne shi sannan ya shi da muke da bukatun sa baya shi ne haɗin kai da wuya ka je ka yi ba ka damu kwamfi ba a ce wannan mutanen wane ne wannan mutanen wane ne gaskiya wani abu ne da yake damu damu mutanen sosai ya kamata mu kasance su iya matsaurin shi ɗaya mu kasance a guda منذ صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الشجاعي يا جماعة تكلف في تجمع تجمع الشجاعي يتجاعي يكون جماعة ذات في تجمع يا مأيدي الله يتجاعي جماعة كفنا في تجمع شونا to cutar da sunan nan na cutar da ni kuma saboda haka a duke kananan farata a duke kananan matsaloli a haɗu duk al'umman da ta ga sun ci gaba wallahi sai da suka haɗu suka ci gaba yanzu turawa ne ba suka mallaki duniya ɗan united states amerika kasashe ne ga kasashe kusan kasashe hamsin suka haɗe suka zama so indiya sauran su ɗaya su ne suka mulki duniya suna mana yadda suke ga dama haka turawa kuma sun haɗu haka larabawa da ne kuma sun haɗu su suka da duk abincin da suka sun ci gaba wallahi haɗuwa suke saboda koma ne ne ne kai to akwai wani abu wanda kake da shi a kuma da ba ka da amma idan an haɗu da misali to za ka ga cewa idan kuɗi ne kai kake da shi to to wani ba shi da wani kuɗi in ilimi kake da shi wani ba shi da wani ilimi shi sarauta take da shi mun ba da wannan sarauta idan aka haɗe idan ana bukatar kuɗi shi a je ɓangaren masu kuɗi in aikin masarauta ya tashi a je gun masu sarauta in haɗa ilimi ya tashi a je gun masu ilimi kai kowane irin harka a cikin mutunci yana da bukatar shi saboda haka ba zai yi mutum shi kaɗai ya shi na ɗaya ba zai yi ba saboda haka don ɗaya da kun haɗin kan da kowane gari zawiyoyi su haɗu su haɗa kansu a ɗauke tunanin tijaruwa faida a ce wanda yan tijaruwa ne ko wanda yan faida in je kai ka tijari ne ko yan faida ne ko yan faida ne kai ka tijari ne shi a guda wurin jin zaune na da ya gwamna bai ƙara kawai ba yadda ake yin lazimi da wazifa da hukun shura to haka shi ibrahim ya tarar kuma hakan ya gani bai ƙara kowai a kan lazimi da hukun juma'a da kuma mutum ba a kuma shiga duk da haka don ne za mu zo mu rigima wanda in koyi da wani in tijariya an tambayi ne da mutum tijariya cewa menene hukuncin waɗanda tijaniyawa ne amma ba su mata bai'a ba ba su da ke ba yake cewa duk da tijani da yake yawo yanzu ba su ke juma'a ba tijani ne ba su da matsala da wanda shi a tijani amma idan bai idan idan bai yi bai'a ba bai yarda da ni ba to abubuwa wanda wanda abuna ya zo to shi da bai amfani shi ba kuma da ake yi ka'ida wani ka'ida ne kuma ni abin ne ya dawo zai magana shi da ya ya wanda faɗan da auliya ne ba wani yayi ne zai karanta sunan auliya daga cewa ya wanda da alƙawarin da suke cikin sunan auliya ya ba mu cewa ya yi sai ya rubuta sunan auliya ina da kan alƙawarin da wannan to saboda idan ka ke da shi Ibrahim ba sai da hijabi za ku yi ka wazifar ka cikin sunan ka dukkan kasu ne da yi ne in ka cika sunan da hijabiya amma in ka karanta sunan auliya ya bare maka a ba saboda kayan jini da ake yi ko ba ka gani ba wannan shi ne kawai sai da wani babu wani tabbata saboda haka mun abu ne mutum wanda ya kamata mutane su gane wani abu kuma mutum da ya kamata a faɗa kara kai shi ne a yanzu ana so a shigar da shi a cikin tijariya ko shi ya mai da ta inda yawa daga cikin mutane ba su gani ba to kowa ya riga ya san cewa tarihin tijaniya ba ta da alaƙa da ibada haka tarihin tijaniya ba ta da alaƙa da shiya shiya daban ibada daban tarihin tijaniya ba saboda haka cikin mutane mutum jarumawa wanda suke ganin cewa za su iya haɗewa da ɗan shi'a ko yan ganin shi'a su tafi tare da su to su san da cewa ba su da wani ukuri ba su da wani ukuri da za su bayar sannan su nemi hujjar da za su hana su su haɗe da izara ko su tafi kamar da ta gari da ba su da alaka da zama a kan kwari da ba su da alaka da shi har da su sai da mutum ta sai da kafin suka ce wani mutum musamman a kan kuma a cikin shi'a da wanda suke goyon goyon bayan yan shi'a ba inda suka haɗu da a cikin na ɗari da ta shigari ba inda suka haɗu asali ma wannan shi'a mafi jari ya karantar da mujahar da sahabban da Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su ɗan shi'a da masu goyon bayan ba babban aƙidar su fiye da ƙasanci cikin sahabban da Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ba sa so su ji fiye da an kuɗa da sahabi shi kuma wani shi'a mafi jari duk wanda ya yarda da shi da san da cewa cikin jawabin ma'ani shin abin haraji ya tambaye shi batu na wali wali wali da kake ambatan nan shin kana nufin har da sakon manzon Allah ne misali a tarikatun jami'a ba za a ziyarci wani wali ba sai wali da batu jani ne shin wannan yana nufin ba za a ziyarci sakon manzon Allah ba ne da sha mutu da ya ce a'a duk lokacin da kuma ana magana a kan wani wani wani to ba a magana ta a kan Allah su ka gurin da Allah sun fi karfi a ce musu wani ne idan ka ce wa ta fi mun Allah wani kawo shi gobe shi ko kare shi da wajen su fi karfi a ce musu wani ne bai sai a yi bayan cewa cikin ruwan wani ta san wani ya kama ɗaurin da zai ke shi ne kuɗi gausu na kuɗi ne ko kuɗi ne iyaka matsayin da wani zai ke shi ya zama kuɗi a kuɗi ya zama gausu ko ya zama kuɗi ne tsakanin tsakanin tubaye tuta shi kuɗi su da kuɗi a kuɗi ne ko daban-daban ne in abu daban-daban ne kuɗi ne sama ko kuɗi ne sama wanda suka yi da tun wanda suka yi yanzu suna tsafari a kan wannan to shi ne mutum matsayin da zai iya kaiwa da kure shi ne ya zama sau hutu sun zauka su yi gobe ya ce su sahabu man gogonin karancinsa to duka sun zauka su yi gobe da ya isa ya je kusa da inda ya ke zama haka shi a mutum da ya fara ma'ana mu kaddara cewa akwai wani sahabi shi ne lafi daga daga kanka babu wani sahabi wanda wanda yake gaba da shi shine karshe shine karamin cikin sahabbai gaba daya wannan karamin sahabin da duk sahabbai sun ci daraja babu wani kudi ko wani wani da ya isa ya yi tunanin na kadar da kadar da wannan sahabi har ya bugawa ya bugawa sai Ali Harajin Musabi yake cewa amanna wa amalahum تجديد النملة وطيران الخطأ irin aikin domin aikin nuna da ya yake da kuma aikin sabon da kusa ba za a zama ta hajjin kwanin yankan kansa da ke kamar tafiyar ruwa ne da kuma tsokajin tuntun da ake ce da kaba da don kuma shi a hausa ba wani tuntun ne har da tuntun a tuntun ليلى وإخوة فأخذ الخطى هل من يعين جناحهم لعلي إلى من ترحوي عقيم والأخذ الخطى الخطأ والبطول جدا من سعيد يا في سعيد فرغم من يعيش سعيد جهود يا يفاتي ما تجاه فيه يجي أيضا ولي da aikin sahabi ko mun kankanta kankanta wannan sahabi kamar tafiyar domin yaro da kuma tafiyar wannan hutu alkaba. To ba da yaro hutu ma mara hutu ya ruwa ta isa ta zama da shi. yake turuwa da ne fitar da wani hukunci kaba ba yake babu wani wani da yake na da tunanin cewa zai ko wani ta'adda wannan shi ne wani sahabban mutum Allah gaba ɗayan su abin manzon mu shi ta mu shi gani saboda haka da shi gani ya san da wannan baya daga cikin akidu na tijaniya aikata wani sahabi sun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman ma a wannan yanayi da ake yayin da an tantance na mu'awiya radiyallahu ta'ala ana yayin da an tantance mu'awiya mu'awiya da kun abin da mutane za su gane a hakan a hakan sai na mu'awiya da wannan jiki da wata kana a tsakanin da mutum na ali babban abin da kowa ya kamata ya wanda ya kai shi ne kan kowa ya manta da cewa inna haka wajen rayu tare an shi ne ƙarshe ya je yin mu'awiya ɗin bai'a ya je nemi shi da jagorancin mu'awiya ya zama lokaci ba wannan kuma sai na haka wannan aiki da ya yi ba ya yi ƙarƙashin kai shi bane mu'jiza ce ta mutum Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ibnu hada sayyidi لأن الله يسلم فيه بين الطائفتين العظيمتين من المسلمين هذا مثل أن يبقى وسن عشر سنين أو كذا يمكن شيء ومن كان النوى كان النوى shugabani Allah zai saka tsakanin bangarori manya manya guda biyu na musulmai da shi haka a rubutu sallama ya fara shi kuma sai na haka radiyallahu ta'ala a gaban sa in jike ne cikin cikin da cikin cikin tsakanin sai da aisha da su kan asu bai da bangaren sai na ali a gaban sai na haka da ke da cikin tsakanin sai na ma'aunar sai na ali da kake annar duniya da kuma yana abubuwan duk a cikin irin sai na haka a duk da haka kuma ƙarshe sai ne yayi wa sai na ma'aunar baya وهو كان معاوية مبايع الزين idan kai nan bayi a zalimi ne ko munafiki ne ko kafiri ne ya da wannan suke fada to sai na hakan zai yi munafiki ko azzalimi ko kafiri kai a da jinni shi ga wurin al'umma manzo Allah in ko kai na hakan shi ne wannan ni ne ko da ke bayyana ba shi ko in tsakani na ne da mu'awiya ko tsakani na ne da kai na hakan saboda aka mutane suna daina kusawa cikin abin da za su yi abin da ake yawa sawa amma amma da su rubuci a kan babu yarin wani hadisi ne koyi ba su kafa hujja da wannan hadisi kan su manta wanda ya rawaito wannan hadisi amma da su rubuci a kan babu shi ne kuma ya rawaito innahu hada kullu da Allah ya yi بين طائفتين عدوتين bayan sun wani daban daban ma'aikin da ya faɗa wannan shi ya faɗi wannan da saboda haka da ne na ƙarfi to saboda haka yana ɗaya daga cikin tuntunu da ake shirya shiryawa cikin mutanen mu matasan mu suke suke suke yawo to kowa ya san da cewa domin mu shi amu shi dan yake cewa duk mutumin da ya aika tsani ko ko mun fara duk wanda ya jari ko haka wani shi amu shi dan fara ba yake kun bai shi ba da zai ne shi kafi abu da ba su ko na an ba to shi kuma domin shi amu shi dan yana cewa wani ne ne ransa ba su kai mafi kankantar sahabi daraja in har yana in har ka an ka an in har ka aibanta domin sha mai dare ka ga yi da kasu ba za ka yi su sahi ya sun saba da wani ta fiye da kan kuma kai da wannan ba sana'a da ajiyu tijaniyawa ba saboda ba su aƙidar su tafi da kayan ni ba wannan ba a cikin ku bane saboda da duk mutum da ya san da wannan kun zai je ya yi har da wannan nan da inda ke da aikin ta aikin ta sakon mutum Allah ya nemi a lokacin ya san da cewa shi da wasu damu bai ya san da cewa shi da wasu damu bai kuma ba yana ɗauke ne da akida da tijariyawa ba saboda haka wani abu ne muhimmi ya kamata na matakan farko a kai sannan abu na gaji da za mu yi wannan bayanin da shi duk da wannan shi ya kuɗe shi ne da yawa daga cikin matasanmu sun ja masa zuciya shi ta tsariƙe tijariya da yake ta shi ne ba su da ke mu bayani cewa za su yi da rubuta da suke musulma a cikin nai in kana yin su ka karɓa abu a abu wanda yake da ido ka kike sharuɗan to shi ne kai da shiga ne ma'ana gurbi kana yi kuma ka karɓa da izini abu wanda yake da ido kaga ga wurfi ga izini ba sannan kuma ga sharar abu yuki ilmu sharhi to ɗayan wannan abubuwa guda idan ba ta da shi ka san da cewa cikin da wasu gari sannan kuma a tijaniya ba abin da yake da wahala kamar jin sharuɗa kamar da kowace ma ibada sharuɗan wannan ibada da shiga kuma saboda haka da haka zai karka karka hada da wata ɗariƙa haka zuwa ka ce kai sallah a jami'i a masallaci haka za ka yi abu abu da sunan haramu ko da ta ba ne kada ka sha kai shi ne ya ga inda ya kada da su su ne ba ya da shi tijariya ba wayannan sharuɗan idan ba ka shiga su ba ba za a ce maka kai da tijani ba sai dai a ce maka zaki ba wanda ya fi ne ba zaki ba kuma ba mun zaki ne ba mun zaki ne ne shi ba mu da ba in ya shiga sai matsayin da zama so da shi jari in bai shiga jirgin ba shi zaki ne amma ba da shi jari ne su da ka shi wani mutum da ya shigo da wani abu sabo ba wa'annan abubuwa ba ba lazi ba yanzu ba ba jikin ba ba abin nan da ya sabo ya nemo da shi ya nemo da shi ka san abin ya zama a cikin amma wannan abin ba a yi da hijaniya ba in yana da dalilin zai zamanto a cikin da za ka ga cewa jama'a mu in ana mori za a kawo ɗan mantiri suna yi wanzuwa an ci gaba ba ba ɗan mantiri ake kawo wa ɗan mutum ne da suke cikin rubuta ake da su tsare ke kusa kuma sun wannan sun da cewa wallahi tattali bai juri wanda aka ambata a risala ko askari ko mutafa ko akrabu misali ko shuruhu ko hawasusu wanda aka ambata cikin sunan misali ko sayi bukari ko tsara a zafi a daina da abin da ya gama da wannan da jami'i ne shafin ma za a gidane. Tantiri ne kyan wanda aka faɗa shi wani littattafan wasa a ce a yi shi a cikin gidaniya. Saboda wasa ne, wasa ne, harkar tijaniya da tutanci jinsu ne game da wani ke cewa a tutanci kullu jinsu shi ta kwanu da tutanci da harshen tarika nan abu ne na gaske abu ne na gaske babu wasa ban jiri ko da jayin jiri amma ba abu jinsu ba ne sai da zaka ga wani ba abu ne jinsu ba ne da su mutakkari a anguwarku haka ɗan kofar jiri aka bashi yana kaɗawa yana rawa waye a gaban zai zo da kuma da tijaniya eh dan da gani ba shi shi bane to ban dini ne wannan wanda aka ce ayi shi ne da kasan ma a tijaniya ba ba kaga nan da jawabi da an kaga nan da su gani ne na mutum da ke da fata ma kai duk da ka karanta ba za ka ga inda aka ce ba su gani da kada ban dini ne suke ba to kan dole kike ke da mutum da yawancin muridai za ka zo da an fara maza da mata sun shafu suna rawa suna yi a ina aka ga wani saboda haka masu yin wannan su su tuba su gani su tuba su gani ba a cikin gani ba dai a a banne shi a banne shi a cikin wani ko cikin ɗari da shi gani haka abin da yake gudana a yau wasu su ce wa a tsarishin tijjaniyar ma sun ci gaba sun ibrahim hakika saboda haka ba za su yi sallah ba a yi ba sallah a dinga neman mata ana zinace zinace wai hakika a cikin wannan kan ina ganin ko makiyin ko makiyan tarihin tijaniya sun san da cewa wannan ba ta da alaƙa da tarihin tijaniya don me saboda in za ka karɓi tarihin tijaniya za a ce maka za ka kula da sallah a jami'i a masallaci shi a masujani yana ganin cewa an salawa mai kana yin kai kai ka murmuri alƙawarin da ke tsakanin ka da shi ko da masujani sannan in kana yin kai kai in kana yin kai kai kai ne kai da masujani sai a ce an yi shi ba da wani ko masujani balle na ce kai ka kai wani matsayin da shi shi a masujani bai kai ba saboda haka kai kai ka fi karfin da ya zanta ko ne aiki وانت على الساوى كم تجد أظنون لأبدا يعرف أي لا أحد ما يشيء عليه الصلاة والسلام أعطي الله أعطي داود يشيء والنسونا مئة مئة قول بالله صلى الله عليه وسلم تكي شوى عائشة تكي شوى تكي شوى ما ما ما جد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأتي يد امرأتي لم تكن فلم ويقول صلى الله عليه وسلم يكون بيتها شاخر أن وتما هذا فتحدثنا عنه amma da yau an kama ɗan mata ‘ya'yan mutane a gari ana yawo ana kiran su sai da in kika zama fasika gwamnati ya za ki yarda a yi da ke yi a kira ki sani da wallahi ku san cewa wannan sani da ba a duk da zai ke iya cikin wuta ta harshen shi saboda alƙawarin Allah subhanahu wa ta'ala ne duk wanda ya yi shi ya shiga aljanna wanda ya saba masa ya shiga wuta dole ku ce da hannu ki gare saba ma ya hana ka sha wanda ya hana shi ka sha taba shi ne shi ke kake yi ma shi da shi dai taba ka wani abu ne wanda ake ce ma makruhi ne to akalla an yi sabani akan haramci abin da aka yi sabani akan haramcin sa shehi da ya ce karkasha sannan da zo ya ce ka je ka yi abin da aka yi ijma'i akan haramcin sa wanda yana hankali kake da shi in kai ɗan hakika ma wata shi ne ka mai da kowa ma ka kai eh kuma da ka wannan harka ba ta da alaka da tijaniya ba ta da alaka da addinin musulunci da ko'ina saboda haka zan saka da ana masu mutuwa da